أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشقيق لنا بهذا المهدر والتعد فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah muna cikin karatun littafin umdatul ahkam min jam'i adillatul ahkam za mu tashi ina kitabus salati kitabi akan sallah to babul mawaƙiti babi akan lokutan da Allah subhanahu ta'ala ya ayyana domin yin ibada. Da sunan Allah mai rama mai jin an karɓi daga na Abdullahi dan Amru, abin Amru za ka ce. Eh, radiyallahu anhu ma Allah yarda da Allah yarda da su. Cewa lalle annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce. lokacin sallan azahar iza zalati shamsu shine daga lokacin da rana ta karkata ta kai tsakiya lokacin da inuwan mutum yake kaɗulihi kaman tsawonsa an gane wakatu zuhuri asiri a haka tun daga wannan lokaci ana cikin lokacin azahar har wato daga lokacin da rana ta karkata an shiga lokacin azahar an gane har zuwa lokacin da mutum inuwansa zai zama daidai shi Allah ya sa an gane malam ya hadur malam ya hadur malam ya hadur al-asr muddin lokacin sallar asar bai zo ba za ga inuwan mutum dai tana daidai shi waqtul asr shi kuma daga lokacin da inuwan mutum ya kai daidai shi daga nan lokacin sallar asar ke farawa to daga nan daga nan yana ta tafiya daga lokacin da inuwan mutum ya kai daidai shi to yawwara daga nan lokacin sallar asar ta shiga tana ta tafiya tana ta tafiya da har malam tasfarra shams malam tasfarra shams muddin rana ba ta yi ba ta fatsi-fatsi ba ana cikin lokacin sallar la'asar tun daga lokacin da inuwar mutum ya kai daidai shi daga nan har abin da ya gaba muddin da ka ga rana ba ta fatsi-fatsi ba dai ana cikin lokacin sallar la'asar. Lokacin sallar magariba kuma da zarar rana ta faɗi da zarar kaskon rana ta faɗi to an shiga lokacin sallar magariba. Daga nan lokacin sallar magariba zai ta tafiya zai ta tafiya malam ya gibi shafaku. muddin shafaki bai buya ba to da zaran shafaki ya buya an bata magariba an shiga isha'i an gane to shi kuma lokacin sallar isha'i daga lokacin da shafaki ya buya an shiga isha'i daga nan yana ta tafiya yana tafiya ila nisfil layl awsat har zuwa rabin dare na tsakiya rabin dare na farko lokacin sallar asbahi kuma min dilu'il fajr daga billowin alfajr daga nan zai ta tafiya zai ta tafiya tun daga lokacin alfajir da ke to an shiga lokacin sallan asbayi malam ta dulle shamsu muddin rana bata bullo ba rana tana bullowa lokacin sallan asbayi ya fita muslim ya roice shi cikon hadisin shine fa idza talati shamsu fa amsik an salati idan rana ta bullo to daga nan kuma sai ka kame gabarin sallah to shi muslim yana da hadisi hadisi buraidata daga hadisin buraidata wannan buraidata abdullahi ana ce masa abu abdullahi alkunyan sake ko ce abu salim Allah ya sa an gane sunan shi buraidata bin al-hasib bin al-husayn an gane an fahimta da kyau ɗan ƙabilan banu aslam ne shi ya musulunta ne kafin badar amma bai halarci yakin badar ba ya yi mu banzala mu baya yana daga cikin mutanen da suka yi baya a lokacin bai'atu ridwan ya zo a garin madina daga ne ya koma garin basara sannan ya koma zuwa garin kurasa ne yana mai yaƙi ya mutu a garin marwa a zamanin yazid bin muawiya hijira na shekara sittin da uku an gane fil asr to ya ƙara game da sallar la'asar wa shamsu baida'a lokacin rana tana annab na yin sallar la'asar lokacin rana tana fara naqiyatin tsarkakakkiya wato wani abu na kora kore ko yala yala ko fatsa fatsa bai shige ta ba sannan muslim ya ruwaita daga hadisin abu musa al-ash'ari murtafi'atin manzala yana yin sallar la'asar lokacin rana tana maɗaukaciya a sama shi wannan abu musa al-ash'ari ana yi masa shi ana ce mishi abdullahi bin qais al-ash'ari shi ya yi musulunta da daɗewa a garin makka kuma ya yi hijira zuwa garin habasha yana daga cikin wanda suka yi hijira zuwa garin habasha an gane wasu malamai suka ce ya koma ƙasansa daga nan sai ya dawo zuwa garin madina bayan haka sai na umar ya ba shi kalifanci a garin basara bayan ya cire mugira a shekara ta ishirin daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu musa lashari ya buɗe garuruwa sannan ya zo a garin basara har farko farkon kilafan sai na usman sai na usman sai ya canza shi sai kuma garin kufa ya zauna a garin kufa an gane daga nan sai sai na usman ya bashi ya zama gwamna a garin kufa din har zuwa lokacin da kashe sai na usman sannan a haka dai bai gushe ba har ya mutu hijiran shekara hamsin an gane to an ce lokacin da ya mutu yana da shekara kusan sittin da ɗoraya aslami an karɓo daga hannun abi barzatal aslami shi ma wannan ya daga cikin wanda suka musulunta da daɗewa ya halarci fatu makkata an gane sannan ya yi yaƙi tare da manzala har manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ya koma garin basra ya kuma yaƙi ya yaƙi garin kurasana ya yi wa fadi shi ma a garin marwa wasu ka ce ba a garin marwa ba jan shekara sittin na'am kala ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance يصلي الأسرة yana yin sallar la'asar ثم يرجع adina sannan ɗaya mu bayan ya yi sallah ya koma rahalihi zuwa gidansa في aksal madinati gidan da yana can mafi nisan garin madina wato wurin bangaren awali kenan awali an ce tsakanin shi da madina akwai kusan mil hudu to ya ko- ya koma gidansa can mafi nisan garin madina wa shamsu hayyatun alhali rana tana rayayya wato bata fara faɗi ba bata fara cakuduwa da wani fatsi-fatsi ba tana rayayya wato da haskenta da ɗan zafinta to وكان يستهيب wa kana yastahibbu yastahibbu manzo Allah ya kasance yana so an yi akira min al-isha'i a jinkirta daga sallar isha'i نعم. وكان يكره ya karahu nawma qabla manzo Allah yana kin bacci kafin isha'i والحديث ba da ko kuma zama ai fira tare da mutane firan banza bayan an yi isha'i
وكان ينفع yan fatilu min salatil gadati manzo Allah ya kasance yana sallama daga sallan asbahi هنا يعرف كل rajulu jalisahu sa'in da mutum ke gane abokin zamansa. An gane da kyau? Sa'in da mutum yake gane abokin zamansa saboda hasken alfijir. An gane? Ba wai saboda hasken fitila ba saboda masallacin magala ba fitilu. To, ويقرؤنا بسنة ستة wa ya qara'u bi sittina.
نعم.
Manzala yana karanta ayoyi sittin ilal mi'ati wata lokaci har ya ƙetare ma zuwa ɗari.
متفق عليه Bukari da Muslim suka ruwaito shi.
وأحدهما وأح- Wa وأحدهما inda huma sannan akwai hadi- hadisi a wurin su Bukhari da Muslim ɗin.
من حديث جابر.
min hadisi Jabir نعم.
a hadisin Jabir والإشاء wal isha'a ita isha'i أح- أحيانا يقدمهما
wal isha'a wal isha'a ita sallar isha'i a hayanan wa a hayanan yayi ta wani lokaci da wuri wani lokaci kuma ya jinkirta ta shine sai ya sai sai ya fassara maka hayanan wa a hayanan din sai ce idza ra'ahu mujtama'u idan manzo Allah ya ga sabai sun taru da wuri ajjala sai ya gaggauta yin ta wa idza ra'ahu mu'abda amma idan ya ga sun yi jinkiri akara sai ya jinkirta ta wasu bi ta kuma sallar asubahi kana annabi manzo Allah ya kasance yusalliya yana yin sallanta bi galasin da duhu na'am
إذا رآهم idan ya gansu sun taru ajjala sai ya gaggauta yin ta wa idza ra'ahum abda idan kuma ya ga sun yi jinkiri akara sai ya jinkirta da isha'i wasubuhu ita kuma sallan asubahi kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatan ta bi galasin da duhu eh
idza ra'ahum wato yana yin ta a farkon alfijir kenan Allah ya sa an gane to wannan kenan
wal muslim wali muslimin muslim ya ruwaita shi kadai min min min hadith hadisi abi Musa min hadisi abi Musa daga hadisin abi Musa yace fa qama al-fajra sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan al-fajr hinan shaqqa al-fajr sa'in da al-fajr yake to al-fajr na ketowa sai annabi ke iqaman sallan al-fajr kaga lokacin ai da duhu ko wannan su la yakadu yaru ba'duhum ba'da alhali mutane ba sa kusa su gane sashin su da sashi an gane wa rafi ibn khadijin an karba daga sayyidina rafi dan khadijin shi ma ana ana mishi alkunya da Abu Abdullahi ana ce mishi kuma Abu Khadijin mutumin Madina ne a sannan yayi jinkiri ga barin Badar bai samu zuwa garin Badar ba saboda karancin shekarunsa amma ya halarci Uhudu da abin da ke bayanta a kibiya ya same shi ranar yakin Uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce mishi ni zan zama shaida gare ka ranar alkiyama ya kuma rayu har zamanin Abdul Malik bin Marwan Allah ya sa an gane sannan kuma ciwukansa suka taso masa har ya yi wafati idan da shekara saba'in da hudu an gane ya rasu yana shekara tamanin da shida an gane wasu ka ce kuma zamanin ah, yazid ɗan mu'awiya ya rasu kala ya ce kunna nusallil magriba mun kasance muna sallan magriba ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yansarifu ahaduna sai ɗayan mu ya koma ko kuma ya- ya idar da sallan nan wa inna wala yubsir mawaqi'a nablihi alhali shi yana ganin gurin fadin kibiyansa wato a wannan hadisi na ga maka magana na yin sallan ma- magriba da dan haske haske kamar misali a ce ka harba kibiya a ce ka ga sai da ta fada ai kaga akwai haske ko ba gane ba to ɗayan mu in yayi da zai jifa to yana ganin mawaki a nablihi gurin fadin kibiyansa muttafaqun alaihi bukhari su suka rawaito shi wa na aisha an karɓa sai tana aisha radiyallahu anha Allah ya ta ƙara ta ce a ta ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga dare bai yi sallan isha'i ba wato a atama wato da kalafil atamati ya shiga lokacin tatsan nono shi na yace atama wa lokacin da dabbobi sun dawo kiwo daddewa haka har wasu ma kasan wasu na dawa kiwo baya baya haka bayan isha'i to lokacin da dabbobi sun dawo kiwo sun zauna sun natsu to ana tatsan nono shi yasa ake ce ma lokacin lokacin tatsan nono to Allah ya shiga ya shiga dare bil zata layatin wata rana bil isha'i da isha'i wato ya jinkirta ta har sai da dare ya shiga har kusan lokacin atama ma an gane wasu na cewa ma lokacin kusan rabin dare na farko ne sulsul lailil awwal irin karfe goma na dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta bai sallan isha'i ba hatta da har amatul layl shi ne ya ce maka sai da sai da da yawan dare ya shiga ban ji ba sai da da yawan dare ya shiga yawwara sun makaraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan sai ya fito fa salla sai ya salla wa qala sai manzo Allah ya ce ma musabai innahu la waqtiha wallahi wannan ma lokacin sallar isha'i ne muku tari zababbe da rana shukka ala ummati da ba dan kan tsanantawa mutane ba ah, da na jinkirta ta zuwa wannan lokaci rawahu muslim muslim ya ruwaci wannan hadisi wannan hadisi ne da ke ga maka halascin jinkirta cewa lokacin sallar isha'i shi na da tsawo sannan kuma an so a jinkirta ta an gane Ah, wa ana abi hurairata an karo sai na abi hurairata radiyallahu anhu Allah da shi kare yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan stadda haru idan zafin rana ya tsananta fa abridu bi salati to ku sanya ya da sallah sai na shiddatal har domin tsananin zafin rana min fari jahannama yana daga hucin jahannama muttafaqun alaihi bukhari sun suka ruwaito shi wannan hadisi na gaya maka cewa an so a jinkirta da sallah musamman sallan azhar an gane shi yasa kaga manyan malaman mu suna jinkirta da sai karfe biyu ta yi sai su rinka yin ta tun karfe ɗaya ɗin lokacin sallar azhar ai yayi to amma saboda ka'idan ibradi sanyayawa sai a bar ta zuwa karfe biyu kamar yadda manzon Allah ya faɗa na'am
wa ana rafi'i wa an rafi ibn kadijin radiyallahu anhu qala Allah ya da shi ya ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, asbihu asbihu bi subhi ku haskaka da sallan asubahi, wato ku dan yi ta dan haske haske. Wasu malamai suka ce, a ku ja ayoyi masu yawa har asubahi, har haske ya dan fara yi, fa innahu a'zamu li ujurikum domin shine mafi girma ga- domin shine mafi girma ga ladaddakin ku.
rawahu Ahmad Ah- ah, Ahmad ya rawaice shi wa arba'atu da mutane hudu sahahu Tirmizi Tirmizi ya inganta shi wa Ibn Hibban da Ibn Hibbana
wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga sai na Abi Hurairah Allah ya ƙara yarda da shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce man adraka min subhi min as-subhi rak'atan wanda ya samu raka'a daya na sallan asbahi qabla an tadlu an tadula ash-shamsu an tadula ash-shamsu kafin rana ta bullo na'am faqad adakara faqad adraka as-subha haqiqa ya riski asbahi Na'am.
Hmm. Kai karɓa mu je. Wa mana adraka
ومن أدرك a ɗaga baki a buɗe baki.
ومن ومن أدرك Raka'atan wanda kuma ya riski raka'a من أسره min al'asar na sallar la'asar قبل قبل an ta garuba shamsu kafara ta faɗi.
فقد أدرك فقد أدرك الأسره Hakika wani ya riski sallar la'asar. Wato in ka riski sallar raka ɗaya na sallar la'asar kafara ta faɗi to kaman ka samu sallar la'asar ne a cikin lokacinta. Hakan ka samu raka'a ɗaya na sallar asbahi a jam'i. Kafin rana ta ɓullo. Ka gane? to kaman ka riske sallan asubahi ne akan lokaci wasu suka ce abin da ake nufi da raka'a ta dinnan ruku'i duk mutumin da ya riske- ya samu ruku'i daya ruku'i daya wanda ai ruku'i shine raka'a ko na sallan asubahi kafin ran ta bullo to kaman ya riske sallan asubahi ne a cikin lokacin ta haka wanda ya samu ruku'i daya na sallan la'asar kafin rana ta fadi to kaman ya riske sallan la'asar ne a cikin lokacin ta na'am متفق عليه bukarin sunan suka ruwaito وللمسلم wali muslimin muslim ya ruwaita أنا أنا عائشة daga sayyidatina aishatu رضي الله عنها Allah ya dada ita
لها nahuhu irin wannan hadisi وقال amma shi a ruwayansa سجدة duk wanda ya samu raka'a sajdatan yace me kun raka'atan din can badala raka'atan a maimakon raka'a din raka'atan din can da bukari ya kawo وقال sai ya ce a karke وسجدة abinda ake da sajdatu إنما هي الركعة ita ce raka'an ai وأنا أبي سعيد kudiri an karbar sai na bi sai da kudiri Allah ya dada shi yace سمع- سمع سمعت رس- رسول الله sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa يقول لا مت- yana cewa لا متفق عليه a'a يقول- يقول لا يقول لا من- صلاة ya kulu yana cewa la salata ba'da subhi babu sallah bayan sallar asubahi na na nafila ba a yin sallar nafila bayan sallar asubahi حتى تطلع الشمس har sai rana ta billo و- ولا صلاة kuma ba a yin sallar nafila bayan sallar la'asar حتى ت- ta giba shamsu har sai rana ta faku ta buya متفق عليه a bukarin sai sun ruwaita da لفظ wannan hadisi مسلم musu wannan lafazin na musulmi hmm?
da wannan hadisi na cikin abin da kuma yanzu ga hadisi ya tabbata yawwara ba a sallar nafila bayan sallar la'asar sannan ba a yin sallar nafila bayan sallar asubahi har sai rana ta bullo bai ka fasalin magariba kenan ma dole bai sallar magariba wasu sun ce za a iya in dai rana ta faɗi kafin a yi sallah za ka iya gaggawa ka yi wasu kuma suka ce a'a ba a yi an gane to amma dai bayan sallar la'asar ba a nafila wani hadisi na gaya maka cewa haramcin yin nafila amma sun tafi akan cewa to ya game da nafila take da ah, take da dalili in dai nafila ne mai da- mai sababi za a iya yin ta kamar misali tahiyatul masjid shiga masallaci tashi masallaci bayan la'asar zai yi ka zauna bayan masallaci bai halarta mutum ya zauna masallaci ba in ka shiga masallaci kar mutum ya zauna har sai ya yi sallar nafila raka'a biyu to da haka dai a takeice dai a mazhabin malikiya ba a yin sallah bayan sallar la'asar na nafila ba a yin sallah bayan sallar asubahi na nafila har sai rana ta faɗi kuma sai rana ta bullo bayani ne mai tsawo da za mu takaita dai hmm.
لا صلاة ب- بعد ال- لا صلاة walahu an uqbata an uqbata bin amir sannan kuma a- a- muslim ya ruwaita daga uqbatu dan amir ثلاث سا- ساعات shi wannan uqbatu dan amir din a, shi ana ce mishi uqbatu bin amir al-juhani wannan gwamna ne na muawiya an gane a garin misra ya rasu idan shekara hamsin da takwas an gane to ثلاث ساعات ya ce salatu sa'atin lokuta guda uku كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ينهانا yana hana mu an nusalliya fihin nan misalla a cikin su وأن na kubura wa an naqbura fihin nan mautana ko mu binne matattun mu a cikin su wato mi musu sallah a cikin su kenan malamai suka ce mu binne matattun ba wai abin ne su din aka hana ba a ai musu sallah a wannan lokacin abin ne su manzo Allah ya hana
kuma sallar magariba kenan
sallan mamaci na ake magana Ke nufi da ma sallar magariba ba su yi.
gashi nan zai gaya maka ai bai lissafi wasu ba ya dai ce lokuta guda biyu manzo Allah ya hana mu mu sallah a cikin su ko mu binne matattun mu a cikin su sallan na nafila ake nufi ko mu binne matattun mu a cikin su wato abin da ake nufi binne matattun mu a cikin su wato mu musu sallah mu binne su na farko yana tatlu shamsu lokacin da rana take bullowa ba zigatan kiri-kiri hatta tar tafiya mu jinkirta sai ta dan dago ta karkata wa yana yaqumu qa'imu zahirati da lokacin da tsayuwan inuwan a garji a tsayuwan inuwan garji ke wato lokacin da tsananin garjin rana take tsayuwa an gane tsananin garjin rana take tsayuwa Allah ya sa an gane wato lokacin da inuwa wato ɗaukewan i- tsa- tsayuwan inuwa yake ɗauke inuwa Tsay- afwan tsayuwan garji yake ɗauke inuwa shine da lokacin da ƙa'imuz zahira tsayuwan garji ya ƙumu yake tsayawa wato yake ɗauke inuwa lokacin da ga inuwa mutum ta shige cikinsa an gane inuwa ta tsaya ba ta ba ta gabas ba ta yamma ba ta dama ba ta hagu ta tsaya tsakiyar cikin mutum komai ya shiga inuwa kenan shi lokacin da tsayuwan garjin rana ne an gane yake ɗauke inuwa an fahimta to hatta ta zura shamsa sai ran ta karkata a tsakiya wahina ta wahina ta tadayyafu shamsu da lokacin da rana take karkata lil gurubi zuwa ga faduwa
wal- wal hukumu wal hukumu wal hukumu sani amma game da hukunci na biyu me hukunci na biyu shine lokacin da rana take take garjin rana yake da tsanani lokacin da garjin rana ke ɗauke inuwoyi wannan hukunci shine wannan hukunci na biyu ka ai shine hukunci na biyu ko abu guda nawa aka gaya maka ba uku ba me na farko lokacin da rana take bullowa na biyu ba lokacin da rana take lokacin garjin rana dai shine na biyu to shine hukunci na biyu shine cin muka wani hukumu sani amma game da hukuncin na biyun nan inda shafi'i ya zo a cikin a wurin imamu shafi'i fi hadisi abi hurera hadisin abu hurera bi sanadin da ifin da isnadi mai rauni wa za da ya kara amma a game da hukunci na biyun nan illa yawmal juma'ati banda ranar juma'a game da wannan hukunci na biyu shi a ranar juma'a ko lokacin da garjin rana ne a iya yin ta ka gane da kyau to Sai abi dauda.
haka ne ya zo a ruwayan abu dauda daga abi qatadata irin wannan wa an jubair bin mut'im an karba daga sayyidina jubair dan mut'im qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
ya ya bani abdi manafin ya ku bani abdi manafin la tamta la tamna la tamna u ahada
ban gane la tamna'u ba a duba dai da kyau la tamna'u ahadin iyaka ne go kada ku hana wani dafa bi hazal baiti akan ya zo ya dawafi ga wannan ɗakin Ka'aba wa salla ko ya salla a cikin ta ayyata sa'atin sha a duk lokacin da ya ga dama min lailan auna harin lokaci ne na dare ko lokaci ne na yini da haka ne malamai suke cewa a ya halasta ai nafila in dai a ɗakin Ka'aba ne shi ba kama a masallacin ku ba na nafila ko bayan la'asar ne ko bayan asbahi ne Allah ya sa an gane a can ya halatta a Ka'aba a ɗakin Ka'aba an gane a Masjidul Haram ko da a lokacin da aka hana ne wannan ba matsala amma wannan ya keɓanci Masjidul Haram an gane sai malamai suka samu saɓani wasu suka ce to duk ɗakuna da suke harami na Makka ba wai- ba Ka'aban ba duk wani ɗakuna da ke harami a iya yi wasu suka ce za a iya yi wasu kuma suka ce a'a ba za- ba a iya Ka'aba din ne aka keɓanci an gane to
rawahu ahmad
wasu kuma suka ce a'a wannan ah, makaruhi ne an gane Allah ya sa an gane wasu suka ce "Ah, na wannan ma ina yana daga cikin shi ma dai abin da aka karanta sai suka hadisin sai suka amfani sai suka ji sai suka rinjaya hadisin hani akan wannan hadisin an fahimta da kyau suka ce wancan ya fi wannan rinjaya sai suka rinjaya shi amma imamu shafi'i da sauran malamai sun tafi akan cewa ai aiki da wannan hadisin an gane to
rawahu ah- rawahu ahmad amma mafi yawancin malamai banda imamu shafi ka gane sun tafi akan cewa ah, wancan hadisin da yake hani akan yin sallah a lokutan nan ya fi ƙarfi sai suka rinjaya shi an gane to wa an ibn umar an karba daga sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya zai shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah kala yace ash-shafaqu jajjajin nan da ake shafaq abinda ake nufi da shafaqi alhumar shine wannan jan tambarin da ke bayyana a yamma lokacin faduwar rana to shi wannan jan yana buya to lokacin sallar isha'i ta yi an gani dara kudin yaro ya ce shi wa saha ibnu kuzaimata ibnu kuzaima ya inganta wa gairahu da wani sa waqfahu tsayuwansa ala ibnu umar akan Allah dan umar wannan hadisi an gaba sai na abla dan abbasin Allah ya ƙara yadda da su ya ce, Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Fajarani, alfijir da muke da su muna da alfijir guda biyu, me yake nufi da alfijir? Alfijir shi ne in ki shafu zulmatin laili an nuri subi, in ki shafu zulmatin laili an nuri subi yayin duhun dare saboda bulluwan hasken asibari. To irin wannan haske ɗin muna da hasken kala biyu. fajrun yuharrimu da'ama akwai alfajir din da ke haramta cin abinci ka gani wata hillu fi salatu amma sallah ta halasta a cikin sa wa fajrun akwai alfajir da ta harimu fi salatu sallah ta haramta a cikin sa ai salatu suyi wato sallah asbahi wa hillu fi da'ama amma cin abinci ya halasta a cikin sa an gani to ibnu kuzaimata ya ruwaice shi da hakim wasahahahu kuma su biyu sun inganta shi wato akwai alfajirin da yake haramta cin abinci an gane amma sallah ta halasta shine kiran sallah na biyu kenan ka gane da kyau alfajir na biyu kuma alfajir din da ba a sallah su bayi ta haramta a gare shi saboda lokacin bai yi ba amma cin abinci ya halasta a cikin shi shine alfajir din da ake kira ka tashi ka sahur an gane ko ba ka gane ba ya faɗa gaba ko to ina ne min hadisi jabirin hakim ya ruwaita hadisin jabir ya ruwaci irin wannan ya harimu da'ama ya yi tsari game da alfajir inda ke haramta cin abinci amma kuma yana halarta sallah annahu cewa shi wannan alfijir din da sallah ta halasta a cikinsa amma ba a cin abinci saboda lokacin kama baki ya alfijir ya keto annahu ya zabu mustaqilan shi za ga ya tafi amike fil ufki a cikin sasannin sararin samaniya an gane a ruwayan bukhari masu da manzo Allah ya mika hannunsa ya ce amike ya mika hannunsa dama da hannunsa amike an gane wa fil akari sannan maza Allah ce game da ɗayan alfijir din shine alfijir inda sallah bata halasta a cikin sa ba amma ba haramta cin abinci a cikin shi ba abinci ta halasta a cikin sa wato alfijir din da kake nan cin sahur kenan inna shi wannan alfijir din ka zana bi sarhan kamar kamar bindi ne na kura an gane wato dan guntul ne za gan shi wato shi za gan shi kamar dan ginshiki ne haka za gan shi kamar dan bango haka ba shi da tsawo amma wancan na farko din wato alfijir din da da ake yin sallah ba a cin abinci shine alfijir din as-salatu baka da ana azumi zaka ce ai an kira as-salatu kaga lokacin za a yi sallah ne amma za a ci abinci za a ci abinci ba za a ci ba amma kiran sallan farko fa za a tashi a ci abinci zai kai sallah lokacin ba za ka yi ba to shi wannan na farkon da ake yi shi za gan shi ba shi da tsawo alfiti haske ne za gan shi dan za ka kamar ya dan yi ginshiki za gan shi kamar ginshiki amma na biyu za gan shi ya mike wanda anan a lokacin ake sallah Allah ya sa an gane to wannan kenan an kula ga misali ai gashi nan ga misalin sanan An ga wannan? Wannan ba gan shi ya tafi kaman bango ba kaman wani ginshiki. ‘Yan guntul kaman bandin kura, ba gan shi ba, amma wannan ya gan shi. Ya miƙe, ya yi aske, ka gan shi? Tuna shi ya kira fajirun sadiqin wannan kuma fajirun kazibin, ka gan shi? Allah da kyau. Ka gan shi ɗan gundul, ya yi kaman ɗan bango wani ɗan ginshiki, ka gan shi. Amma bai miƙe ba, amma kalla yadda wannan ya miƙe. Shi asken shi ya watsu ne, shi wani hasken shi dan dinkuli ne kamar ginshiki Allah ya sa an gane to mu je
wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karbar sai na Abdullah dan Mas'udin Allah ya kare yarda da shi yace afdalu a'mali afdalul a'mal mafificin ayyuka as-salatu fi awwal waqti ya salla a farkon lokacin ta Mhm.
rawahu tirmidhi Tirmidhi ya rawaye shi wal hakim da hakim wa sahahahu sahahu wa sahahahu sahahu kuma su bi sun inganta shi asalahu fi sahih fi Kissa yayi ne amma asalin sa yana cikin Bukhari da Muslim
wa an abi Hurairata an kalla sai na Abu Hurairata hmm radiyallahu anhu ala Allah ya dada shi yace ana bi mazura to an kalla sai na abi mazura shi wannan abi mazura ah, sahabbai sun yi sabani ga an samu sabani game da sunansa amma an ce sunan shi Samuratu bin, bin Ma'in na'am an gane na'am to wannan kenan annan ne Ah, an ce bakwarai shi ne an gane da kyau na'am Ah, kuma li- ladanin manzon Allah na'am ya musulunta shekaran da aka yi fatu makkata na'am kuma ya zauna a garin makka har ya mutu an gane yana yana kiran sallah a garin makka an gane
annan sannan kuma ya mutu hijiran shekara hamsin da tara to annan nabi sallallahu alaihi wasallam annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kara cewa lalle manzo Allah ya ce awwalul waqti ridwanullahi farkon lokacin sallah a cikinsa ana samun yardan Allah wa awsa'uhu tsakiyar lokacin sallah rahmatullahi ana samun ramin Allah wa akiru wa akiruhu karken lokacin sallah kuma ana samun yafiyan Allah dan haka in kai sallah a farkon lokaci ka san me zaka samu in kai sallah a far- tsakiyar lokaci ka san me zaka samu in kai sallah a karken lokaci zaka sami yafiyan Allah amma lokaci ya fita kai sallah ba to to
akarajahu darul qudni dara kudni zaka ce dar qudni dara kudni ya fitar da shi fi fi bi sanadin da idin da isnadi rarrauna jidda sosai wa tirmidhi an gane an ce saboda yana daga ruwayan yaqub bin walid al-madani an gane Imam Ahmad ya ce wannan ya daga cikin makaryata manya-manyan makaryata. Eh Yaqub bin Walid ba makaryata ne. Sannan Ibn Ma'in ma ya ya ya karyata shi. Eh, Ibn Hibban ma ya ce wannan mai kirkiran hadisi ne ma ya faɗa. An gane? To da haka wannan hadisi to gashi nan dai.
wa tirmidhi Tirmidhi ya ruwaita min hadith Ibn Umar daga hadisi Abdullah dan Umar irin wannan hadisi dar dunal ausad amma ba a faɗi lokacin tsakiya ba a ruwayan Tirmidhi wanda ya karba daga Ibn Umar.
huwa da'if aidan shi ma wannan hadisi rarrauna ne kuma saboda shi ma cikin shi akwai Yaqub bin Walid an gane
kamar yadda wani ya ga daga Allah wa an ibn umar radiyallahu anhu ma an gane sai na Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su ta'ala radiyallahu anhu al- ta'ala anhu Allah ya yarda da shi an an an
anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'd al-fajr babu sallah ba a- ba- babu sallah bayan bulluwan alfijir na'am illa sajadatayn illa sajadatayn banda sajada guda biyu wato inda alfijir yake to ba a son wani sallah sai su rakatai alfajir shine sai rako'in nan guda biyu na rakatai alfajir an gane to wannan kenan wannan hadisi na gaya maka haramcin nafila bayan billon alfajir kafin ai sallah alfajir in dai ba rakatai alfajir ba an gane to wannan kenan amma imamu tirmidhi ya ce mafi yawancin ma'abota ilimi sun yi ijma'i akan karhancin mutum ya sallah bayan raka bayan billon alfajir in dai ba rakatai alfajir ba an gane wasu kuma suka ce a wannan ba matsala bane na ijma'i akwai sabani a cikin sa an gane Hassan al-Basri ma ya ce babu laifi dan an yi an gane to amma shi Imam Malik yana ganin abinda misali ka saba kana yin nafila da daddare an gane sai bacci ya dauke ka baka samu kayi ba kawai ka furka bayan alfijir to zaka iya maza maza karama su a wannan lokacin an gane to akarajahu ahmad Ahmad ya fitar da shi arba'atu da mutane illa hudu an-nisa'i amma banda nisa'i wa fi riwayatin Abdurrazaki ko ya zo a cikin ruwayan Abdurrazaki da wanda ya karba shi ma daga Abdullahi dan Umar la salata ta ba a da ɗulu'il fajiri cewa babu sallah ba babu sallah bayan bullowar alfajir illa raka'atayil fajr illa raka'atayil fajr banda raka'atayil fajri wa wa- wa misluhu irin wannan ya zo li dara kunni ga dara kunni an amr bin al-as daga amr bin as radiyallahu anhu Allah ya jada su وعن أم سلمة an kare sai rajina ummi salmata matan manzon Allah Allah ya kare yadda da ita kare ta ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar la'asar summa da kala baiti sai ya shiga daki na fa salla rakatai ne bayan ya sallar la'asar ya shiga daki na sai na ga ya sallar nafila raka'a biyu fa sa'altu na tambaye shi ah ya ba ai tana ganin ba taba ganin manzon Allah yayi sallar nafila bayan la'asar ba ta iya kafin wannan lokacin an gane ko kuma dai ya zama a ta san ai annabi ai ya hana nafila magala hana nafila bayan la'asar ta kuma ta ga yayi sallah sai ta tambaye shi fa sa'altu tace sai na tambaye shi sai manzo Allah ya ce shigiltu an raka'ataini an dauke hankali na ne ban samu nayi raka'a biyun da nake yi ba bayan sallan azhar fa laysa al'ana sai na yi su yanzu akwai wani nafila da nake yi duk bayan azhar to sai aka ɗauke hankalina an gane sai ban yi su ba shine sai yanzu na rama fa qultu yana ce mishi aba na gadihi ma mu ma za mu rama su idza fatata idan suka kubuce mu ma yanzu idan raka biyun mu bayan azar ya kubuce mana shin yanzu kenan za mu iya rama nafila a wannan lokacin bayan la'asar kenan sai manzo Allah ya ce a'a ba za ku rama ba Usman suka ce wannan kususiya ce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ahmad ya rawaice shi wanda Abu Dauda ya fitar daga sai tana shi Allah ya dada ita bi ma'ana ya rawaita da irin wannan ma'anan hadisi alhamdulillah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin